وهو خير لكم وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا رانا 23 ko ga watan Dhulhijja hijira maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1444 muna fata ubangiji ta'ala ya datar da mu gashi cikin kaddarawar Allah za mu ci gaba da karatunmu na tafsirar alkur'ani mai girma wanda dai muna cikin wani sura mai albarka surar bakara wato suratul bakara inda muka tsaya darasinmu na baya shine aya ta 210 yau insha Allah za mu tashi aya ta 211 insha Allah muna fatan ubangiji ta Allah datar da mu bismillah سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب bayan mun ji irin yadda Allah madaukakin sarki ya gargadi al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da al'amarin ranar tashin alkiyama wanda rana ce mai ban tsoro wanda ta tattaro da waɗansu ababe masu tada hankali illamar rahimallah Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana ubangiji tabaraka wata ala bayan ya koro wannan labari sai yake faɗa mukbiran an bani isra'il yana ba da labari dangane da halayen bani isra'ila su ne yahudu tuba babu irin abinda suka gada na ganin ayoyin Allah kiri da muzu da kuma karyata su Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah salbani isra'il ka tambayi bani isra'ila tambaye su bani isra'ila ubangiji ta'ala ce kam atainahu min ayatin bayyinatin da yawa muka zo musu da waɗansu ayoyi bayyanannu ba ɓoye ba wanda suke nuna su yarda da manzancin manzan da Allah ya aiko musu annabi Musa alaihi salam su yarda da ubangiji tabaraka wata'ala shi kadai ne kuma shi ya cancanta a masa bauta hujjoji ɗaya bayan ɗaya dalilai waɗanda suke ingantattu wanda duk wani mai hankali zai wa'azantu amma ba su yi aiki da su ba misali annabi Musa Allah ya bashi hasken hannu idan ya sanya hannunsa a hamata ya fito da shi za ga yana wani haske yadda kasan hasken zinariya yadda Allah ya bashi sanda idan ya sake ta takan zama macijiya kamar yadda aka wa fir'auna barazana da ita ubangiji ta'ala ya umarnin shi da saki sandal yadda kuma wannan sandal ita ce aka fafata da dubbunan masu sihiri da camfe-camfe da tsaye-tsaye wannan ma aya ce wanda bani isra'ila sun gani game da annabi musa alaihissalam da kuma lokacin da allah maɗaukakin sarki ya sanya annabi musa ya bugi dutse a dutsen da ya buge shi lokacin da suke cikin tsananin bala'in rishin ruwa ubangiji ya masa umarni ta irzubi a sakal hajar wa auhaina ila musa إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين إذ استسقى موسى قومه لو كنت النبي موسى يفتح لنا متانا سسروك الله يباس الواقع ruwa ya zama a kasa babu sai a zo a tona foradi ba ruwa ruwan sama baya zuwa a gina rijiya ba ruwa an shiga bala'i ko ba a shiga ba gaba ɗayan bani isra suka tattara suka zo suka ce ya musa ka roƙi allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ruwa ce to ku zo mu ji tare da ku suna fita ubangiji ta'ala ya ce ya musa wannan sandar ta ka ɗauki ka bugi wannan ƙaton dutsen ko da ya ɗauki sandar sa ya bismillah ya bugi dutse daga jikin dutsen sai ga wani ruwa yana fitowa kai ka ce kan famfo ne kuma guda goma sha biyu suna da kabilu guda goma sha biyu sai ka ce to kowace kabila ga inda za ta sha ruwa wannan aya ne ko ba aya ba ne a lokacin da suke cikin bala'in ruwan da za su sha ya gagare su allah ce kulu wa sharabu min rizikin la ku sha wannan ruwan ku ci abinci wannan na daga cikin arzikin allah amma kada ku tafi a ban kasa kuna masu ɓanna wannan aya ce a guda bani isra'ila yana daga cikin abin da ya faru daga cikin ayoyin da bani isra'ila sai gani kiri da muzu tare da annabi musa lokacin da fir'auna ya taho da shi da dindinarsa kwansa da kwalkwatarsa duk wani wanda ke karkashin gwamnatin fir'auna a ran da ya fito tun da shi ma ogan ya fito aka ce a je a tar da musa a mai kisan kare dangi da shi da bani isra'ila lokacin da bani isra'ila sun yi gudun hijira cikin dare sun fita suna so su kai ga bakin teku su samu kwale-kwalen da zai hau da su sai ga fir'auna da rundunarsa gaba daya sun niko gari sun taho don su same su su halaka da su ko da mutane annabi musa suka waiwaya bani isra'ila sai su ga wata irin kura kamar hadari wani labari zai zama su aka ce ai fir'auna ne da kansa da sojojinsa da gwamnatinsa gaba daya suka wuto don su halaka ko suka ce mun shiga uku يا موسى ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون سوى يا أصحاب موسى كنا سنة بني إسرائيل فلما تراءى الجمعان لو كنت نسوك فسكنشي غافر أون رن غدن غدن gabansu kuma ruwa ne kuma ba kwale-kwalen da za a hauda suka ta ina lamudura kuna ta mu ta kare ai mun shiga uku sai annabi Musa ce musu mi qala kalla annabi Musa ya ce musu qala kalla yace ba haka magana take ba suka ce to ya zami yace inna ma'i rabbi ai ubangijin da yace mai hijira wanda muke bautawa kinnan ai yana tare da mu da sannan kuma zai shiryar da mu hanyar da za ta ba mu mabuta daga sharrin fir'auna yanzu suna nan sai ga fir'auna ya tinkaro ko da tinkaro wasa ya hangi annabi Musa a bakin ruwa yace to taku ta kare yau to sai Allah madaukakin sarki ya ce alai Musa ya Musa ya biya sakan ba
ila Musa an idrib bi asaka al-bahr Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa muka ce ya Musa an idrib bi asaka al-bahr wannan tekun wannan ruwan da ba a hawan shi sai da kwalokwalo dauki wannan sandar taka je ka tika masa sandar zaka bugi ni wancan dutsen da ya fito da kan ruwa har guda 12 ita ce aka ce abugawa teku kuma ana ɗaukan wannan sanda annabi musa ɗauki sanda ya samu tekun nil da ya ce bismillahi ya buga فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ai kawai sai ga kwalta manya-manya dubulbuwa ake cako shara-sharan kwalta guda goma sha biyu a jere kowace kabila ta ɗauki hanyar da take so babu cinkoso ka sai idan aga matsala ta zo aga halaka in guri akwai cinkoso kafin halaka ta zo sasa halaka ko a tattake mai karamin ƙarfi to yanzu su hanya aka ba su manya-manyan hanyoyi ma kama ka guda goma sha biyu lokacin kawai sai ga teku kawai ruwa ya dare hanya ta fita ɗaya biyu har hanyoyi guda goma sha biyu aka ce kowace kabila ta bi hanyar da ta zaɓa fir'auna yana cin karo sai ga abin da ba taɓa ji a tarihin duniya ba a wannan gurin babu kwalta ya ziga ma kama kan hanyoyi sai ya fashe dariya ya ce ai ruwa ya ga girmansa saboda aka ya buɗe hanya aka samu gurin wuciya allah ya ce matsiyaci ka zo ka shigo anai musa da mutanensa suna tattaki su sun kai gabar teku za su fita shi kuma fir'auna a wannan lokacin zai yi za ya shigo kuma hanyar tana nan anai musa idan ya bar hanyar nan fir'auna ya biyo an samu matsala ko ba samu ba sai ya ɗauki sanda shi zai buga halau ba tare da an bashi umarni sai Allah ya ce mishi ne واترك البحر رهوا إنهم جند
ko ka san مغرقون sha'anin Allah baka yin karambani ko baka yin karambani shi yana ganin kaman karfi aure yayi amfani da hanyar ya riske su saboda haka tun da ya buga sanda hanya ta samu tsammanin shi in ya buga sanda me za a yi sai hanya ta bace sai ya dauki sanda ya daga aka ce a'a Musa wannan karambani ne me za ka yace zan bugi ruwan nan dan hanya ta bace aka aka ce watrikil bahara rahawa kyale ruwa haka nan Mm, kyale shi ba ruwanka ai ba aikin ka bane wasa ka mai da sandaka su wa'annan da kike ga sabir ana bar su shigo innahum jundun mugraqun su wata rindira ce yau abin dirkakewa so bake su shigo fir'auna kuma ya tattake ya shigo yayi ta shiga yayi ta shiga su Musa sun tsallaka a lokacin sai da ya kai tsakiya na gaba ya kai tsakiya na baya ma ya shigo yanzu Allah madaukakin sarki sai mi sai umarnin ruwa gaba ɗaya ta to ruwa abin da ake so da kai kuma wancan hanyar na da ka bude da yanzu ake ka game dama ai ba bugun sandan ne ya bude hanyar ba ko shi ya bude hanyar kawai dai don ka dan motsa ne saboda ba a san zaman kashe wando shi aikin Allah sau yake kai ka taɓa zuwa shi ne malam ba washe ya saba ƙwarya ƙwaryan hadisi shi na ƙarya ya ce Allah ma ce tashin tayaka to aida ya ce ba wani tashin tayaka amma Allah yana so ya ga ka dan motsa kamar yadda yawa Maryam lokacin da naƙuda ta zo mata daidai kututturen dabino ne kututturen dabino an ce a tarihi ya kai shekara saba'in da bushewa yanzu naƙuda ta zo wa maryam daidai gurin tana durkusawa mai naƙuda tana so abin da za ta dafa ta ɗan kama ƙarfi ko sai ta kama wannan kututturen dabinan وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا a lokacin da ta yi naƙuda ta aihu ɗanta na ƙarƙashinta ga kuma kututturen dabinan na hannunta sai ake ce to karki saka shi me zaki mishi wa huzzi ilayki bi jiz'in nakala ki girgiza shi wannan kututturen da bai sai ta dan girgiza shi tana girgiza shi kututturen da shekara wajen 70 a goshe sai gashi yayi ganye yayi gure yayi yaya kuma yayan asunana a wannan lokacin innama amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun abin ba wahala a gurin Allah yanzu sai Allah ya ce to sakit alayki rutuban janiya yanzu ne za su yi ta fadawa a gare ki danyen dabinan da yana na nana kuma irin ba wanda aka samu shi kurodi ba yanzu idan dabinan ya faɗo ki ci sannan kuma فكلي واشربي وقري عينا an ce inda ɗan nata yake kwance kasan malaka idan aka haife shi yana ɗan harba kafa ko daidai da yake harba kafa sai ga wani ruwa kuma shi ya ɓuɓɓugo yanzu aka ce kuli ki ci daga 'ya'yan dabino washe da biyu ki sha daga ruwan da ke ɓuɓɓugowa a lokacin sai idan ki yi sanyi yanzu idan kin samu wannan yanayi kin wanke jikinki kin sha ruwa kin ci dabino idan kika ɗauki ɗanki kika runguma ki kama hanyar zuwa gida duk wanda ce game da shi idan ya miki magana ki ce ni na ɗauki alƙawarin azumi na rashin magana da kowane mutum yau ba na magana idan sun matsa ki ce su tambayi wannan da shine zai baki labari kissa tana da tsawo gaban da kun sani kissa maryam abin da muke so mu gane yan uwa mai rada Allah sha'anin Allah in yayar da maka shikenan ba wahala bace ba kakka tsammanin sai an baka wuri da ka je kai dubu ɗari uku da dubu saba'in da dubu kaza ba haka lamarin yake ba ka samu kawai ka ce wa ya rab ya Allah in yarda shi kenan ba a bukatar wani wurdi ai sawa da aka musu saukar qur'ani so bakwai aka yi waina kai 77 aka yi wa ya saka duk wahala ne lamarin Allah baya bukatar wani kidaya da lissafi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka Allah ya ce annabi Musa ba habugan sandaka bane yasa dama ruwan ya dare watrukul bahra rahawa kyale kogin haka nan innahum jundun mughraqun dan su wata dandana ce abin dirkaka suna shigowa ku gaba ɗaya Allah dirkake su fir'auna kawai aka wa alhurmata aka dan fito da gawar shi aka kata bakin ruwa dan a sata a mizo a rai kallon ta gata nan har yanzu kuma ana ɗaukar hoto ana kallo to da haka Allah madaukakin sarki yana daga cikin aya gabanin Isra'il bugon dutse da ya fito da ruwa da bugon ruwa da ya fito da hanyoyi maka maka da irin abin da Allah ya sauka musu wa zana alaihimul gamama Allah ya sauka musu da gamama wal manna wa salwa da manna da salwa da ma sauran waɗansu abubuwa zafin rana ne yayi yawa a garin ƴan uwa kawai sai Allah ya sa garin aka sabko da wasu irin gilgije masu kilim a jikin su garin gaba ɗaya ba dare ba rana ba zahi wani irin gilgije ne wanda yake da kilmatizar garin sanyi karai kuma sanyi ba wanda yake samu ba wanda yake da cutarwa ba sannan suka ce su suna bukatar Allah ya sauka musu da wani abu wanda yake mai daɗi ya ka sauka musu ‘ya'yan shala manna an ce waɗansu abin wasu ‘ya'yan tsuntsaye ne masu daɗi masu taushi ba su da kashi kawai idan ka tashi a gidanka za ka sun sabko sun cika gida kuma ba sa cinyawa gari idan an shanya ba sa cinye alkama ba sa ɓarna cinye shinkafar gidan ba sa kashi kawai sai dai a kama adadin yadda ake so a yanka su a soya a ci a ƙoshi ga kuma salwa salwa kina idan an tashi wani abu ne wanda yake bubugowa kamar raba ya san raba ko to zaka tashi da sa kawai ga cikin gidanka ya shiga da ya cika da wannan abu wani irin ruwa ne mai tsananin fari farin sa ya hiro na fari idan ka sanya a baki tabbi da yafi zuma dadi za a kwasa kai wai da mutanen Allah ya musu gata amma duk da haka wanda dadi yayi dadi suka ce ala nasbira ala ta'amin wahid ai mu ba za mu yi hakuri da nau'in abinci iri daya ba yanzu ne kuke suka ce muna so a bamu kamar su albasa kamar su abubuwan da an sha wahala ne irin abinci mutanen kauye irin su muke zaki tattar shi kenan tun da aka ne sai ku zai ku zama manoma kenan tun da kun zaba a kanku matsala to waɗannan ayoyin gaba ɗaya shi ne Allah ke cewa ka tambayi bani Isra'ila kama a tayyana min ayatin bayyana biya muka ayyuka masu ayoyi iri da muzu suka gani ga annabi Musa alaihi salam da ya kamata su yarda da Allah wai ho bayan Allah ya halaka da Fir'auna yanzu a gaban su suna yin gaba sai ga waɗansu mutane sun samu wata itaciya suna bauta mata kowa ya zo ya race takobi yana neman albarka yana neman tabariki yana dawafi kai sai suka ce ya Musa ija'ala la ilaha kama lahu alih وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم jina arafa yanzu Allah ya halaka fir'auna wajawazna bi bani isra'ila bara lokacin da muka tsallakar da bani isra'ila ruwa a lokacin fa ba ta wala kanmu ya kufuna ala suna bala suka tara waɗansu mutane sun tattaru a gindin wani gumki wata itaciyar gumki ce suka tattaru suna yin bauta suna neman tabariki kawai abin ya burge su su da suke da allan da yake umarni a bugi dutse ya fitar da ruwa su da suke da allan yake umarni a bugi dutse a bugi ruwa ya fitar da hanyoyi amma suka ce ya musa da allah na قالوا يا ilaha موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ya musa mu ma so muke ka kirkira mana wani allah kamar yadda waɗancan suke da alloli abin bauta gari sakarci ba ai sai sa mala idan mutum bai sha tauhidi ba duk yadda zaka nuna mai allah gane yake abin bayyana sai an yi sulkulle wallahi shi gane yake kawai a roki allah sakaka a a sai an yi dubaru eh in zaka bashi adda ma ka bashi wani sakandami da wani mai dan abu mai dan kwana kwana da wani sulkulle to wanda kuma shi ne zai rada shi amma ya zo ya ce ka za ka ce mai a je ka roƙi Allah ha wannan yana ka je ka ce mai je a kawo rago shekararre eh da wani katon sa baki da kaza kaza in kuma ya ka tana kira ce a je a diba shekararren zakara da wata kaza mai wake wake da ya jima bai ci nama ba a kama shi ya yanki amai da huwa kawai kai kana can gana malam yana can yana aiki shi ko yana barcinsa yana nasari to haka ne akida idan ta zauna nan da kake sanin Allah shine mai yi shi kuma Allah madaukakin sarki yin sa ba sai ka sha wahala ba sahabbai suka zo suka tambaye manzon Allah aqribun rabbuna nunajihi am ba'idun nunadihi wai Allah da yace mu roke shi ya karba idan mun tashi roƙon za mu rika tillawa da ƙarfi ne dan ya ji mu ko kuma ya rada ne yana kusa da mu Allah ta'ala ya ce manzon Allah wai za su alaka ibadi وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان Ubangiji ta'ala ya ce idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ina nesa idan sun tashi roƙo na su rika tillawa da ƙarfi ko kuma a kusa nake si a hankali ka ce musu fa inni qarib ni ina nan kusa da su wa nadu aqrabu ilayhi min hablil warid kowane mutum na fi kusanci da shi sama da jijiya da ke gindin wuyansa akwai hablil warid wata jijiya a jikin mutum wanda in ta katse babu rayuwa Allah ya ce na fi kusa da kai sama da wannan jijiya Allah yana kusa da kai Allah yana ganin ka abinda ake so ka yarda da Allah ka roki Allah madaukakin sarki tun lokacin kana cikin jin daɗi hankalinka kwance wallahi kana shiga cikin tsani da ka ce ya rabu sai Allah ce bawa na bi ke faruwa dama ya bi ka sanin halin da kake ciki to da haka Allah madaukakin sarki yake gaya ma ka tambaye bani Isra'ila da yawa aka zo musu da ayoyi bayyananu amma ba su yi imani ba Allah ya ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu duk wanda ya canza ni'mar Allah bayan an zo mishi da ita duk wanda Allah ya bashi imani ya bashi musulunci ya ga bin tsarin musuluncin bai yi ba sai ya bi wani tsari na surkulle to wanda ya ci zaniman Allah bayan an zo mishi da ita kenan wa man yubaddil ni'matal Allah duk wanda ya ci zaniman Allah min ba da madadu bayan kuma gaskiya ta zo mishi hujja ta zo mishi dalilai sun zo masa Allah ya ce ku bashi labari fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne wallahi idan ya damke idan Allah ya damke ka ba za ka kuce ba hukumar Allah tana da yawa wala za gane Allah hukumar shi mai tsanani ce da zai jarabe ka da ciwon yatsa kadai a na lokacin za ka san Allah Allah ne ciwon yatsa yan yatsa ka kadai zai kamu da ciwo amma idan ka kasa nutsawa idan ka sada ta hannun kasa kaji ta kara ciwo idan ka daura aka kaji ta kara ciwo in ka rungume ta kaji ta kara ciwo wani mutum ciwon yatsa ne fa ya dame shi fa cikin dare ya fito kan titi yana yawo yan fati sai gashi ka ta kai shi goma ta ce alhamdulillah yau kan ya aska ya ga hannun shi a haka ya ce mesa maka ya ce ciwon hannu ya kace a sabka-sabka bala'i ne kawai na ciwon yatsa ya sa shi yake yawo cikin dare a kan titi wani ba hukumar allah ba ce allah ya gada ma sai muku hukuma da sauro kawai sauro ya ishe ku sai jarabe ka da ciwon haure ciwon haƙori kai ta zuwa likita a baka maganin a baka allura a yi shiru ko ya gada ma ya ɗora maka wani ciwo na bala'i ka je ka a yi ta examen a yi iskare a yi eko a yi waye a ce kawai ina kai lahiyar kalau kawai ne ga ce komi lahiyar lau kai ga kana cikin bala'i kuma an ce lahiyar kalau duk wani daga cikin azabar Allah da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya canza ni'imar Allah bayan Allah ya bashi ni'imar musulunci ba ni'ima mafi girma kamar da shehu malami ibnu salih al-usaimin ya faɗa kamar ni'imar islam ya ce duk lokacin za ka yi magana da mutane akan ni'imar Allah tana musu babban ni'ima ce ni'imar islam wa man yubaddil ni'matallah duk wanda ya canza ni'imar musulunci ya dauko kulle-kulle da surkulle da bokanci da tsubbuce-tsubbuce a rayuwarsa Allah ya ce ku bashi labari fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne wallahi in yadda ka ba za ka kuce ba ba wata hukuma a rayuwarka ta duniya kamar a hana ba kwancin hankali ka rasa nutsuwa duk wanda ya saki Allah ya kama wani ba Allah wallahi ba ya samu nutsuwa har ya gama rayuwarsa ta duniya amma an ka kama Allah fa sai ka tana ce Allah ce wa man yatawakkal ala Allah fawwa hasbu sai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isa masa hasbunallahu wa ni'mal wakil kace madalla da wanda yake abin dogaro shine Allah kuma ya ishe mu wannan kalmar fa kace annabi Ibrahim kada ya faɗa ka jefa shi wuta Allah ya sanya wuta ta zama tunan sanyi a gare shi to Allah yace ku ga yawa al'umma duk wanda ya canza ni'mar Allah bayan ni'mar ta zo masa yana muku ba da bayan ta to Allah mai tsanin hukuma ne sai Allah ya ce zuyuna lil ladina kafaru zuyina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna min al ladina amanu wa yaskharuna min al ladina amanu wal ladina ittaqaw fawqahum yawm al qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ce zuyina lilladina kafara alhayatud dunya lalle mun kawata wa kafirai rayuwar duniya ashe shi musulmi bai kamata a ce rayuwar duniya tana da shirka wanda aka san duniya tana da kawa a gare shi wanda Allah ya kawata wa duniya su ne waɗanda suke kafirai amma mumini kullum yana kallon duniya wani abu wanda yake haƙir renanne wanda bai take kara ya karya ba amma waɗanda suke kafirai wato al'amarin duniya yana burge su suna ɗaukar duniya wani gidan zama amma duk wanda yake mai imani to Allah ta'ala yana ainihin nuna masa matsayin duniya ita wata abu ce wanda aka lullube ta mai shahawat abubuwa na sha'awa wanda aka kawata su a cikin zukatan waɗanda suke kafirai wannan yasa su kafirai ganin yadda duniya take da kawa musamman idan Allah ya ba su ita a hannunsu sai ga wasu karuna min allazina amanu suna izgili ga waɗanda suka imani da Allah amma Allah ya ce ku saurara ku ji ya ku jama'a wallazina taqaw waɗanda suka ji tsoron Allah fawqahum sune a sama da kafirai yawmal qiyama a ranar tashin kiyama duk wanda ya ji tsoron Allah shi ne mafi daraja a wajen Allah shi ne mafi ɗaukaka a wajen Allah tun a nan duniya ha kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suka ji tsoron Allah su suke da daraja maɗaukakiya a kan waɗanda suke kafirai a nan duniya kuma suka mutu a kan kafirci amma sai Allah ya ce wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ubangiji tabaraka wata'ala shi yana arzata bawansa ba tare da wani wahala ba Allah maɗaukakin sarki in ya ga dama ya arzata ka zai arzata ka wallahi idan Allah bai baka arziki ba duk duniyar nan ta taru ba za ka samu arziki ba duk yadda kake da zahir nema duk yadda kake da iya sata da iya dubara da iya ƙarya abinda za ka gane shi arziki a wajen Allah yake sai ga wani mutum in wajen irin lissafin kuɗi ne yadda ka san kwamfuta haka yake amma ba shi da kosisi ko baka taɓa gani ba in dai wajen kalkil ne in ya zo fara zazzaga maka mathematic subhanallah amma ina ko na shayi ba ba a jirin shi sai ya je karkashin wani zai samu wani kuma sai ga shi lissafin ma bai iya ba sai an mishi amma sai Allah ya bashi arziki lissafin ma shi bai iya ba amma Allah ya bashi kudi sai dai da kuma su lissafin su lissafa mishi da ka ɗauko ɗan abu ka ɗan ka takula mishi ba zai iya bambanta ba amma kuma ga shi da kudi wani mai kudi ne aka yi wani attajiri to kullum yana zuwa turai shi bai jin turanci ta yan jarida suke tambaye shi ranka yana da kai kullum kana balaguro kasashen turai kuma mun san kai baka san turanci ba idan ka je ya kake yi sai ya hudo yan kudade ya nuna musu ya ce waɗannan su ne suke mun turanci ya haka ne ko ba haka wani allah ya riga ya bashi ubangiji tabaraka wata ala idan ya so ya azata ka wala duk duniya su shiga su huta akan kar Allah ya saka samu arzikin wala ba za su iya ba sai ka same shi karka ya zamana ko mai bada arziki a duniya wallahi babu karka ya zamana ko zai dore ma gindi kai arziki duk duniya babu shi wannan aiki ne na Allah kuma idan Allah ya baka duk duniya ba wanda ya sai talauta ka eh ko malam mai gobe da nisa ya ce ka gani ba abin za gani sai alheri kamar jin tsoron wani wallahi ka ji tsoron Allah kadai shi kare yake iya talauta ka a duniya idan ka samu kujera wannan kujerar ta ka ba wanda ya sai amshe maka ita sai Allah kamar yadda ba mai baka sai Allah ka sa ko wadansu mutane suna da aqida suna da tauhidi amma da su samu mulki ya bari su koma tsabace tsabace gani suke wai kujerar ba a zama a kanta a dawwama sai in ana buya gurin malaman tsubbu ba haka bane baka fahimci Allah bane ce baka aiwa da ya samu wannan gurin da bai roƙon Allah ai haukacewa ne aiwa da ma da aka da ya samu wannan matsayin ai da baya zuwa ana mishi aiki ai shi ma kaza wai aiki ake cewa ko wai aiki ka gani da wani abu ya saka ce ha ga ai da mun sani baya roƙon Allah wai kuma roƙon Allah duk yanda kake addu'a tsakaninka da Allah bai yi ba sai ka je gurin su to Allah baka fahimci Allah bane Allah shine ar-razzaq shine mai arzatawa idan mai arzata ka ba duk duniya ba mai arzata ka shine malikul mulki shi yake bada kujera ta kowane irin matsayi ya mallaka wanda ya so kuma shi yake girgide kujere daga hannun wanda ya so idan ya ga dama sai ya baka mulki ko da kowa baya so kai ne yanzu kana magana ana maka taɗi dole idan ya ga dama sai a amshe mulkin kuma da idan kai magana ana taɓa bai zai ka zama cikin yan taɗi kuma kai ba ka zama talaka ana ta tsohon shugaba ne tsohon shugaba ne kuma bayan da za ka yi to da ya kamata mu fahimci Allah da haka Allah ta'ala ya ce lalle mu sani wallahu yarzuqu man yasha shine wanda yake arzuta wanda ya ga dama ba wanda aka ga dama ba wanda ya ga dama yake arzatawa ku fahimci wannan wallahu yarzuqu man yasha shi yake arzuta wanda ya ga dama ba wanda wani ya ga dama ba shi Allah wanda ya ga dama shine yake arzatawa bi gairi sabata da wata wahala ba ka nemi arziki a wajen Allah kakka bata lokacin kai wajen wani idan wani ya hana ka kace alhamdulillah daman da Allah na dogara duk abin da ka nema kakkai bakin ciki dan wani bai baka ba ubangiji tabaraka wataala idan ya kaddara maka samun wannan abu duk duniya su taru ba wanda ya sai hana ka wannan abu hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna awwalakum wa akhirukum wa jinnakum wa insakum da mutanen farko wanda suka mutu da na yanzu da suke raye da wanda za a haifa a gaba da aljannu da mutane su tattaru a kansu amfanar da kai da wani abu na amfani kwara daya ba su isa su amfana maka da komi ba illa abin da Allah dama ya riga ya wajabta za ka same shi haka duk duniyar farko da ƙarshen su taru akan suna son su cutar da kai wani abu na cuta kwara daya wallahi ba sa iya cuta ba sai abin da Allah ya riga ya wajabta da mu zai samu a gare ka saboda mi rufiatul aqlam alƙalan marubutun sun riga an ɗauke su takardun masu bushe to da ka kai da cewa Allah shine ya riku ban ya sha wanda yake azata wanda ya so ba tare da wahala ba da ka saka nemi arziki a wajen wa a wajen ubangiji subhanahu wataala Allah ka azata mu sai Allah ta'ala yace kana nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم عبد الله بن عباس مفسر الأمة ɗaya daga cikin masu fasara alkur'ani daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace karin nasu ummatan wahida yace mutane tsakanin annabi nuhu da annabi adam sun kasance karni guda goma ne kun san karni goma duk karni guda shekara nawa shekara ɗari to shekara dubu ne tun daga annabi adam ya ce har zuwa annabi nuhu alaihissalam kuma kullum ala shari'atin min alhaq kowannen su yana kan aqidar tauhidi ne shari'ar Allah kwara daya amma a wannan lokacin zamanin da Allah madaukakin sarki ya sanya annabi nuhu yana raye faktalafu sai suka saba aqida ta tauhidi da suka zama suna ma Allah shirka to shine fa ba'athallahu nabiyina mubashirin wa munzirin lokacin nan sai Allah ta'ala yake tayar da almubashirun waɗanda suke bishara da galgade su ne manzanni shine manzan farko annabi nuhi alaihi salam shi aka fara tayarwa ya dawo da mutane daga barin shirka zuwa ga tauhidin Allah subhanahu wataala da haka Allah madaukakin sarki yace kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance akan aqida kwara daya tun daga annabi Adam har zuwa annabi Nuhu alaihi salam a lokacin da suka fara ma Allah shirka shine Allah ya fara aiko annabawa daga cikin annabawan farko sai aka aiko annabi Nuhu kun san shekai shine yana wa'azi Allah ya ce falabisa fihi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ubangiji ta'ala da ya ga suna tafka barna da sai ako annabi nuhu alaihi salam falabisa fihim alfa sanata ila 50 ama sai ya zauna yana wa'azi shekarun wa'azin da annabi nuhu yayi Allah ya ce shekara 50 alfa sana illa 50 ama ya zauna cikin su shekara 50 shekara 950 wa'azi ne kawai yake ba wa shekarun shi na rayuwa ba a lokacin nan wa'azi yayi wa'azi annabi nuhu tura ta kai bango ya daga hannu ya addu'a ya ce rabbi la ta zira alal ard min da kafiri na da yara allah a ban kasan nan ina so karka rage gida ɗaya da mazauna gidan daga cikin gidajen kafirai a ban kasa don idan ka kyale su ma wayanda suka yi imani yan tsiraru guda mutum 80 ko 40 kin ma kokari ake abatar da su kuma duk wanda ake aiwa kawai sai ga ya fi da iskanci da haka Allah kai maganin su Allah ji to shi ke da nuhu a da alkamin karba amma abinda muke so daga eh yanzu ka je kaka shuka itace na katako ka ba shi ruwa idan ya girma ka yanka wannan itacen ka yi bato yanzu sai ka yi kira duk wanda ya yarda da kai ya je shiga cikin wani bato ɗin ku zauna za ga abin da zamu yi an ce itacen ba da ya shuka kafin itacen ya gama girma sai da aka yi shekara ɗari biyu lokacin nan suke cato ai kaga yanzu ka samu aiki ai labar shi aiki yi ne ya sa kada mutane da wa'azi kaga yanzu wannan noman da kake ai kaga za ka samu ɗan abu masarufi ko ya zama manomin katako shi sa ta ga wani idan yana ga ana ta wa'azi gane yake ai da masu wa'azi da masu zuwa gurin wanda ba su da aiki shi da yake da aiki yake yaushe yake da zuwa gurin wa'azi yanzu lokacin da katako ya kai annabi nuhu ya fara yanke itacen katako yana gyarawa yana yin kusosi domin Allah ya ce jirgin na annabi nuhu da abu aka yi shi an dauke su ne akan wani jirgin da zati alwahin wadusa wanda aka kika shi da allo alwahi kamar itacen yake ta katako da kuma dusur kusa kaga shi injiniya ne ashe da katakon da kusa yake hada sai ya buga da shi yayi bato to lokacin da ya fara sassaka wannan batun suke ta to ka gani ai yanzu kaga ai ka samu aiki ga kan manomi kuma ga kan minize haka za ka rika samu dan abin kashe amma dan ka je ka rika bata lokacin ka akan wa'azi duk lokacin da manya-manyan mutanen suka wuce ta gurin annabi sai su mushi izini haka Allah ya ce wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min Allah ya ce wa yasna ulful lokacin da nan adabu nuhu ya kai itacen ya kai yana kera jirgin ruwa kullama marra alaihi duk lokacin da aka samu mutanen shi sun wuce shi yana kira tabato sakiru minu ya samu izgili ayi mishi ba'a a kilkile da dariya ayi masa ba'a amma shi ma sai ya ce musu qala in قال tasbihu إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ya ce wallahi idan kun mana izgili mu ma za mu rama izgilinmu kamar yadda kuka yi mana
فسوف أمامي.
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب za ku taba ku ji مقيم.
za ku yi mummunan sani ga wanda azabar Allah ta mamaye shi da kuma wanda azabar madawumiya ta dau- ta- ta ta same shi da haka annabi nuhu alayhi salam yayi wa'azi a asirce yayi wa'azi a taron jama'a yayi wa'azi ya je ya sallama maka kofar gidanka ka- ya kwankwasa maka kofa ka fito ya yi maka wa'azi yayi wa'azi a inda ake daura aure da inda ake bukukuwa da inda ake taro duk inda ka sani yayi wa'azi amma ina da kirista mutum 40 suka imani shi duk duniya shi yasa Allah madaukakin sarki yayi hushi da duniya gaba daya saboda adam shine motarkin duniya duk lokacin da ya lalace to ya ja ma matsala duniya gaba ki daya kaga mutane ne suka gibin Allah ko amma da aka tashi halakar da duniya an bar waɗansu halittu banda waɗannan mutanen na Adamu Nuhu guda 80 waɗansu malamai suka ce 40 duk halittar duniya da ka sani ba wanda aka rage illa kowace aka ce Annabi Nuhu ya kama namiji da mace fasluku fiya min kulli zawjayn sunayn aka ce ka dauki halitta kwara biyu rak a kowace halittar da ka sani a duniya ka kama kwara biyu da ba ka yi jirgin yana da hawa hawa akwai gurin tsuntsaye akwai gurin manyan dabbobi akwai gurin busashe karara akwai gurin kwari amma kowane kala daga cikin halittar duniya min kulli zawjayn isnayn aka ce sa guda biyu namiji da mace kawai wa ahlaka duk Allah ya halakar da dukkan abin da ka sani na halittar duniya illa man sabaka alaihi qawl ومن آمن sai wa'inda kalmar Allah ta riga ta sabta a kansu sune wannan guda biyun da aka ce annabi Nuhu ya dauka sai waɗanda suka yi imani tare da shi kaga Allah madaukakin sarki ya halaka da su sannan daga cikin irin wa'innan halittun nan ne aka samu komi ya koma kamar yanda yake a yanzu wannan ya aihu wannan ya aihu har aka cika duniya gaba daya to shine Allah madaukakin sarki yace mutane sun kasance akan aqida kwara daya da suka canza sai Allah ya aiko annabawa suke musu albishi da galgadi wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq Allah ya aiko annabawa tare da su annabawan akwai littafi wa'inda suke karantawa mutane su dora su akan gaskiya me yasa Allah ya ba annaba littafi li yahkuma bainan nas dan su rika hukunci tsakanin mutane shi yasa mu ma wanda da aka ba mu dan alƙami da alƙa rubutawa ana sha da a rika sauki a mutane bukatunsu suna biya don matsala ta samu a ce a neman malamai su sauki alkur'ani a a don a hukunta al'umma ne da shi wani littafin allah ya aiko shi biya kuma bayan nasu fi makita lahufi don awa mutane hukunci cikin abin da suka yi saɓani da shi da haka allah ya ce wa makita lafafihi ila da zina utuhu min ba da madatun bayanan ba su yi saɓani da abin da ke cikin littafin ba sai wa'innan da aka zo musu da littafi kafin zuwan alkur'ani bayan an zo musu da bayani dalla-dalla sun fahimci gaskiya suka ki imani da shi bagayen bainahun saboda keta da hasada da ke tsakaninsu da al'ummar musulmi ko kuma da tsakaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune Yahudawa amma fa hadallahu alladhina amanu Allah ya shirye da waɗanda suka yi imani limaktalafu fihi daga cikin waɗanda suka saba abinda yake Allah ta'ala yake so na tauhidi min alhaqqi bi idnihi na daga al'amarin gaskiya da uzunin Allah dan Allah ta'ala sai ya so ne yake shirye da kai wallahi idan Allah bai so ka da shirya ba sai ga kana cikin wancan bangaren da an ga ma gaskiya sai ka ce ka wannan badda ne zai da an zo maka da wani sarai sai ka ji ne dade eh yanzu wani kawai yana ganin kai da kake riko da sunan manzo Allah kai ne halakakke saboda ka bar addini iya da kakano idan ka ce masa manzo Allah ya ce sai ka ji gaban shi na faduwa wai ka kabar da shi eh kai bai yahudi ne shi shine na gaske a cikin tsarin shi babu babu Allah ba manzo Allah shi sai kace ga duk abin da yazo na bata sai ga mutane sun yi sun kama shi alhali ga alqur'ani ga hadisan manzo Allah ana karanta saboda mai Allah ta'ala sai da uzunin shi ne mutum yake gane gaskiya duk wani abin da yake ba na gaskiya ba sai ga waɗanda suke mabiyan sun fi yawa amma da ka zo da da'awa ta tauhidi da'awa ta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mabiyan sa yan kadan sai yan kadan ka bar ganin yadda ake cewa sunna sunna wallahi a cikin ahlus sunna ma idan kace ka rauraye sai ka sha mamaki wallahi biya wani kawai yana bin sunna ne gurgurda in ta san zuciyar shi yake da kyau amma in abin zai taba gurin aiki shi ana gurin sunna ba ta aiki in abin zai taba ra'ayinsa sunna ba ta aiki in abin zai taba al'adarsa ko kuma kabilarsa ko abin da suka tayi suna yi a gidansu to wannan gurin suna sai a je ta a gefe a ce ta yi hakuri yan kaɗan za ka samu a cikin mutane wanda idan aka ce ga abin da Allah da manzan Allah suka ce sun sallama wallahi ‘yan kaɗan ne bari ganin yadda muke Allahu akabar Allahu akabar ‘yan kaɗan ne za ka samu mutanen da sun yi da abin da Allah ya ce ko da ya saba san zuciya su ‘yan kaɗan ne wani zai ce to amma duk da dai kaza to amma daga an ce amma ai an kama wata hanya kuma ko to shi sa Allah ta'ala yana shirye da wanda ya so ne akan tafarki na gaskiya sai ce bi iznihi da uzurinsa wallahu ya hadi man ya sha Allah ta'ala shi yake shirye da wanda ya so ila siratal mustaqim zuwa tafarki wanda yake madadaci shine tafarkin Allah tafarkin alqur'ani tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi Muhammad alaihi salatu wasalam duk wata hanya idan ta saba wannan hanyar to gabarta ba hanyar da zaka bice ka samu tsira a nan duniya ba balantana ranar tashin alkiyama amma idan kai riko da alqur'ani da sunna wallahi ka tsira ko da mutanen duniya za su saba maka kai dai ka dawo ba akan gaskiya dan idan ka zamanto kana kan gaskiya ko da kai kadai ne matsayin al'umma kake annabi ibrahim khalilur rahman shi kadai Allah ta'ala ya kira shi a matsayin al'umma Allah ya ce inna ibrahim kana ummatan inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin ubangiji ta'ala ce inna ibrahim kana ummatan annabi ibrahim ya kasance shi kadai a matsayin al'umma ne saboda mi qanitan lillah mai tsananin tsoro ne ga Allah mai tsananin da'a ne zuwa ga Allah kuma shi addinin shi bai karkata zuwa ga san zuciya ko shirka ko bid'a ko gargajiya ko san rai ba kun bai daga cikin masu ma Allah shirka don haka ƴan uwa masu girma ubangiji ta'ala yana shiryar da wa'inda ya so daga cikin masu imani a cikin waɗanda suka saba tafarkin gaskiya sai Allah shiryar da masu imani akan tafarki na gaskiya da uzunin shi da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin idan kana cikin wannan al'umma wallahi Allah ya maka gata amma baka samun cin ribar wannan gatan sai in ka bi tafarkin manzon Allah dan manzon Allah ya ce nahnu al-akhirin al-awwalun yawm al-qiyamah mu ne mutanen ƙarshe amma mu ne na farko a ranar tashin alkiyama nahnu awwalun nasu dukhulul janna mu ne farkon mutanen da zamu shiga aljanna sai manzon Allah yake cewa domin tuta a hannuna take idan baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an daga wannan tutar mai kon kai can sai kai can wajen eh sai kai can wajen ba za ka ni da tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mu ne mutanen karshe amma mu ne mutanen farko wajen shiga aljanna ran tashin alkiyama saboda mi mu ne muke da tuta wanda idan an daga ta duk wanda zo karkashin ta shine zai tafi aljanna Allah ya samu je karkashin wannan tuta da haka Allah madaukakin sarki ya dawo mu akan koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma dabbaka sunnar shi a cikin rayuwar mu gaba daya abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh